بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka muna ƙara godiya da yabo ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta Laraba don ci gaba da gabatar da tafsirin wannan littafi mai suna Taysirul Karimur Rahman fi tafsiri Kalamul Mannan na al'imam abdurrahman bin nasir sa'adi wanda ana cikin suratul juma'a a sati da ya gabata kwana ƙarshen aya ta takwas za mu tashi aya ta tara faɗar allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bai' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtar bayunsa masu imani, shi yasa Allah ce, Ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya. Kaga nan ana magana da masu imani, idanu diya salati in aka kira sallah min yawmil juma'ati ranar juma'a. shi da wasu malamai suka ce in aka yi kira na biyu kenan fas'au ila zikirillah ku tafi zuwa ga ambaton Allah zikirullah anan shine sallah duk wani abin da kuke ku bari wa zarul bai ku bar sayarwa kenan kasuwanci za a rihe a wannan lokaci ba sai ba sayarwa bayan an yi kiran sallah na biyu zalikum khairul lakum wannan abin da aka ambata muku shine alkhairi gare ku da shagaltuwarku da saye da sayarwa in kuntum ta'lamuna in dai kun san abin da ke wajen Allah shine alkhairi kuma shine yafi wanzuwa kenan ku zaɓe shi akan al'amuranku na duniya a wannan lokaci fa'iza ƙudiyatis salatu in aka gama sallar to fas'au ila fas'au fantashiru fil ardi ma'ana ku watsu a cikin ƙasa don neman abin sa baka da kasuwanci da saye da sayarwa da kuma shagaltuwa da kasuwanci wabtagu min fadlillah ku nemi falalar Allah wazkurullaha kathiran kuma ku ambaci Allah da yawa ma'ana ambaton Allah da yawa wannan yana daga cikin dalilan da suke sa mutum ya rabauta ko shine wazkurullah kasiran ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun tabbas ku in kuka yi haka za ku rabauta wa idza ra'aw tijaratan Allah ta'ala yake cewa idan ma'ana suka ga wani al'amurra na kasuwanci aw lahawan ko kuma wasu wasanni to sai su fita daga masallaci don kwaɗayin waɗannan kayan wannan wasannin ko kuma kasuwanci wata rakuka ƙa'ima su barka kai kaɗai tsaye kana huɗu ba to sai Allah ya ce ƙulka ce musu ma'in da Allah abin da ke wajen Allah khairun shine alkhairi abinda ke wajen Allah na lada da sakamako ga wanda ya lizumci alkhairi ya hankurar da kansa akan bautan Allah khairun minan lahawi ma'ana ya fi wasanni wa minan tijarati da kuma shagaltuwa da kasuwanci alkhairi wallahu khairun raziqin Allah shi ne fiyayyen waɗanda suke masu arzitawa. Wannan kuma aka ce ya faru ne ranar Juma'a, annab sallallahu Alaihi wasallama yana huduma wa mutane, mutanen Madina sai suka tashi. Da suka ji labarin aiga wasu fatake na ‘yan kasuwa sun kawo abinci da sauran kayan kasuwanci sun shigo, suka kasa haƙuri suna ganin in suka bari har aka gama sallah ba mamaki a wawashe a bar su to kawai sai suka huta suka bar manzon Allah da shi da wasu ‘yan ƙwarori daga cikin sahabbai to shi ne Allah ya zarge su akan wannan aikin da suka yi. Ko? Shi ne mala yake cewa ya amuru ta'ala ibadahul mu'mini Allah ta'ala na umurtar bayunsa masu imani bilhuduri li salatul juma'a su halarci sallar juma'a والمبادرة إليها والمبادرة إليها دكما زوى جمعة دوري من حين ينادى لها تلوك تند أكا كرا صلى تجمعة تسي سوري ستهي تلوك تند أكا كرا صلى والسعي إليها sannan su yi ƙoƙarin zuwa wajen sallah. Wal muradu bi sa'i huna abinda ake nihi da fasa'au da aka ambata a cikin aya a nan ana nihi al-mubadarat wal ihtimam a yi sauri sannan kuma a himmantu a kula da ita sallar. Wa ja'alaha ahammul ashghal a sanya ita sallar nan ita ce mafi mahimmancin dukkan wasu shagulgula. lal'adu ladi kadu nuhu ya anhu ba wai ana nihin mutum ya rika tsalle ba zuwa wajen sallah wanda wannan an hana mutum za a yi wajen sallah ya ta yi da nutsuwa ba mutum ya ta yi yana ta da ƙura ba wanda alladhi qad nuhiya anhu inda al-mudhi ila as-salah wanda an hana irin wannan tahiya ta sauri ana tara kura ana gudu a lokacin da za a tai wajen sallah wa qawluhu fadasa da yace wa zarul bai'a ay utrukul bai'a ku bar saye da sayarwa idan nudiya lis-salah in dai an kira sallah kira na biyu ranan juma'a wamdu ilaiha ku tahi wajen sallah fa inna lalle zalikum khairul lakum wannan shine alkhairi a gare ku min ishghalikum bil bai'i daga shagaltuwarku da saye da sayarwa wa tafiyutukum li salatil farida da kuma kubucewar ku game da sallar farilla yana in kuka shagaltu da saye da sayarwa har sallah ta kubuce muku ta farilla kaga wannan ya zamanto ya zamanto sakaci allati hiya min akadil furud wadda sallar farilla tana daga cikin mafi ƙarhin abubuwan da aka farlanta ibadodin da aka farlanta in kuntum ta'lamuna in dai kun san ai ma inda Allah khairun wa abqa in kun san abin da ke wajen Allah shi yahi alkhairi kuma shi yahi tabbatuwa wa anna man asara dunya ala ad-dini cewa wanda ya zabi duniya akan addini faqad khasira al-khasarata al-haqiqiyya ya tabe tabewa na haƙiƙa na tabbas ko min haisu ya zunno annahu yarba yayin da yake zaton cewa shi yana cin riba alhali kuma ina ashe asara ce wa hadha al'amru bi tarki al-bai'i mu'aqqat mu'aqqatun muddatu sala muddatu sala wa hadha al'amru bi tarki al-bai'i wannan umarnin da aka yi cewa a bar saye da sayarwa mu'aqqat na wani dan lokaci ne lokacin kuma shine muddatu sala lokacin sallah yana za ku bar saye da sayarwa daidai lokacin wannan sallah da an gama sallah shikenan wannan hannun ya gushi ko wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi in aka gama sallah to ku watsu a cikin ƙasa li kasbil li talabil makasib dan neman abin nema wa tijarati da kasuwanci ولما كان اشتغال بالتجارة ولما كان اشتغال بالتجارة yayin da shagaltuwa da kasuwanci ya zamanto mazannatul ghafla an zikirillah ma'ana abu ne wanda ana zaton cewa yana iya rabkanar da mutum daga ambaton Allah lokacin da mutum yake harka kasuwanci yana sai sai kaga yana iya rabkanuwa game da ambaton Allah amara Allah bil iktar min zikrihi da haka sai Allah ya yi umarni da cewa a yawaita ambaton shi li yanjabira bi hada saboda koda lokacin kasuwancin mutum bai samu ya ambaci Allah ba yayi zikirin Allah ba tunda yayi zikiri mai yawa kenan wannan yana iya toshe ma'ana wannan wurin da bai samu ya ambaci Allah ba a lokacin ne lokacin kasuwanci ko faƙala sai ya ce wazkurullaha kafiran ku ambaci Allah da yawa fi hali qiyamikum a lokacin tsayuwarku in kuna tsaye ku ambaci Allah wa qu'udikum ko in kuna zamne a lokacin da kuke zamne wa ala junubikum haka a lokacin da kuke akan ɓangarorin jikukkunan kuma ana lokacin da kuke kwance duka ku ambaci Allah kenan kowane lokaci cikin kowane irin hali mutum yake yana da dama ambaton Allah ko yana kwance yana tsaye yana zamne yana kishinkiɗe kowane lokaci mutum ya samu dama sai ya ambaci Allah la'alla kun tuflihuna tabbas ku za ku rabauta fa innal iktar min zikrillah saboda yawaita ambatan Allah akbar asbabul falahi shine mafi girman dalilai na samun rabo wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu wa idza ra'aw tijaratan idan suka ga kasuwanci ko suka ji labarin fatake sun zo ɗan kasuwa aw lahawan ko wasu wasanni in faddu ilaiha ma'ana sai su huta zuwa wurin waɗannan kayan kasuwancin ko kuma wasannin ai kharaju min masjidi sai su huta daga masallaci hirsan ala zalika lahawi saboda kwaɗayin wannan wasannin wa tilka tijara da waccan kasuwancin wa tarakul khaira sai su bar alkhairi وتركوك قاعما سبرك تسيه تخطب الناس كان ما متاني خطبه وذلك في يوم جمعه wannan kuma a ranar juma'a ne bainama annabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu an-nas manzo Allah yana ma mutane huduba id qadima al-madina irun sai wasu hatake suka zo madina ta hamilu tijara suna ɗauke da kayan kasuwanci falamma sami annasu biha lokacin da mutane suka ji labari labarin wannan abin nan din lokacin da suka ji labarin wannan fataken wa hum fil masjid suna masallaci in faddu min al masjid sai suka huta daga masallaci wa tarakun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yakhutubu suka bar annabi na ta hudu ba isti'jalan wai saboda yin sauri lima la yanbaghi an yusta'jala lahu ga abin da bai kamata ma a yi mishi sauri ba tunda in sun zo sun iske duk kuna wurin sallah ai dole za su jira ku ko ai abin ba abin gaggawa ne ko wa taraku adaban wa tarku wa tarku adaban da barin yin ladabi domin wannan karancin ladabi ne a watse a bar manzo Allah yana huduwa Kulka ce musu ma inda Allah abin da ke wurin Allah min al-ajri na lada was sawabi da sakamako liman lazama alkhaira ga wanda ya lizumci alkhairi wa sabara nafsahu ala ibadatillah ya hankurar da ran shi wa sabara nafsahu ya hankurar da ransa ala ibadatillah akan bautan Allah khairun min Allah wannan yahi wasanni wa min tijara da kasuwanci alkhairi allati waɗanda wa in hasala minha ba'dul maqasid ko da mutum ya sami wasu daga cikin manuhohi a cikin waɗannan wasannin ko kuma kasuwancin fa inna zalika qalilun wannan manuhohin da ya samu dai kaɗan ne mun idin kuma mai ƙarewa ne mufawwitun li khairil akhirah ma'ana kuma abin wanda yake sa mutum ya rasa alkhairin lahira wa laysa sabru ala ta'ati llah mufawwitan lirrizqi haƙuri akan ɗa'a ga Allah wannan bai sa mutum ya rasa arziki, amma rishin haƙuri a kan aikin alkhairi wannan yana iya sa mutum ya rasa alkhairin lahira. Amma rishin haƙuri a kan ɗa'a ga Allah wannan zai sa don mutum ya haƙuri a kan ɗa'a ga Allah wannan bai hana ya samu arziki. da Allah ya rubuta mishi fa inna Allah khairur raziqin Allah shine fiyayyen masu arzitawa fa man Allah wanda ya tsoron Allah razaqahu sai Allah ya arzuta shi min haisu la yahtasib ta inda bai tsammani wa fi hadhihi al-ayati a cikin waɗannan ayoyin da muka karanta fawaidun adida akwai fa'idodi masu tarin yawa minha daga cikin su annal juma'ata cewa lalle ita juma'a faridatun alal mu'mini farilla ce wajibi ce akan mu'minai yajibu alaihi musa'i ilaiha wajibi ne su yi kokarin zuwa juma'a wal mubadaratu da kuma yin sauri wal ihtimamu bi sha'aniha da kuma kulawa da sha'anin ita juma'a wa min har daga cikin fa'idodin annal khutbatayn yawm al juma'a hudubobin nan guda biyu ranar juma'a faridatu farilla ne yajibu huduruhuma wajibi ne mutum ya halarci waɗannan hudubobin a yi su tare da shi li'annahu فسر الذكر هنا بالخطبتين akace saboda anan an ambaci an fassara azzikr wanda yazo nan da da, da hudubobi guda biyu da haka fa amara Allah bil mudhi ilaihi Allah ya umarni da aje wajen sa ma'ana azartar da wannan hudubobin ko kuma a tahi zuwa sauraron su wasa'i lahu da kuma yin saurin zuwa da wuri domin wannan hudubar. Wamin har daga cikin fa'idodin masharu'iyyatun nida'i lil Juma'a, waɗannan ayon suna nuna mana an shar'anta kiran sallah domin sallar Juma'a, wal'amuru bihi kuma an yi umarni da shi. A kira sallah na Juma'a. Wamin har daga cikin fa'idodin annahu anil bai'i wa shira. an yi hani game da saye da sayarwa sayarwa da saye ba da nida'il juma'a bayan an yi kiran sallah na juma'a wata harimu zalika da kuma nuna cewa wannan saye da sayarwa bayan kiran sallar juma'a na biyu wannan haramun wasu ma na ganin in an zartar da shi cinikin ana iya bata shi cinikin batacce ko wa ma zaka ba wani abu ya sa haka ba li'annahu an ya futal wajiba wa ya shigula anhu wa ma zaka ba wani abu ya sa haka ba li'annahu domin wannan saye da sayarwa da shagaltuwa da wannan bayan kiran sallah ba abin da ya sa aka hana wannan aka haramta saboda mai an ya futal wajiba yana yiwa abin da yake wajibi ya kubuce masa yana in mutum ya shagaltu da sayar da sayarwa bayan an kira sallah yana na yana sayar da sayarwa ba mamaki ma'ana har a yi sallah ko juma'a ba da shi ba ƙarshe kenan kaga ya rasa wajibi saboda mi saboda wannan don haka aka haramta a wannan lokaci ko wa yashghula anhu kuma mutum ya shagaltu game da abin da yake wajibi. Fadalla zalika ala anna kulla amrin wannan na nuni cewa dukkan al'amari wa in kana mubahan fil asali ko da a asali abin nan haramun ne, eh halal ne, tunda kasuwanci halal ne ko? To, ko da abin halal ne a asali idan kana yan sha'u an tafiyutu wajib, in ana iya rasa wajibi ta sanadiyarsa fa innahu la yajuzu fi tilkal hal a wannan halin bai halitta ba ko da ko da halal ne kenan in dai zai zamanto dalilin rasa wajibi to a wannan lokacin ya ba halal bane wa min ha daga cikin fa'idodin al'amru bi huduril khutbatayn yawm al-jum'a umarni da a halarci hudubobin nan guda biyu ranar juma'a wa zammu man lam yahdurhuma da kuma zargin wanda bai halarci waɗannan hudubobin guda biyu ba akwai waɗanda sai su yi zaman su sai liman ya yi huduba ya ƙara sai sun ji ana ikama sai su tashi kaga wannan kuskure ne babba ومن لازم ذلك haka ne ko wanda ya lizumci wannan al'insatu lahuma wa min lazimi zalika yana daga cikin abin da yake daga cikin abubuwan da suka lizumci halartar sallar abin nan hudubobin nan halartar hudubobin nan guda biyu al'insatu lahuma yin shuru don sauraren su kada mutum ya zo ya zauna ana hudu yana surutu ومنها daga ciki kuma annahu yanbaghi lil abdi al muqbilu ala ibadatillah ya kamata ga bawan da ya huskanci bautar Allah وقت دواعي النفس لهدور اللهو والتجارة والشهوات أن يذكرها بما عند الله أن يذكرها kenan wanda ya huskanci wata ibada ta Allah waqta dawa'in nafsi a lokacin da rai ke kiran shi li hudurin lahawi domin halarta wasu wasanni